إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na sha'aban hijira shekara 443 wanda ya dace da 30 ga watan 3 2022 insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mutatul imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 96 insha Allah darasi na shidda. ganin muna cikin babi da yake bayani kan magana ta ginin ka'aba wanda cewa ƙarshen hadisinmu dai na ina ga na abdullahi bin umar wanda yake bayanin cewa labarin da aisha ta kawo idan har ta ji wani magana daga manzana sallallahu alaihi wasallam kenan ya gano shi yasa ganin bayani da ya gabata na aisha radiyallahu anha na ginin ka'aba an rage wani abu wanda ya saura za mu ci ɓangaren arewa na kira suna hijir sama'il hijir sama'il ake mai suna ɗan kewaye da yake yau kuna ganin shi a nan zagaye da wata alama daga wajen azururu wanda babu gini a cikin shi aisha ta bada labarin asalin wannan ganin rushewar ka'aba da ta yi a wancan zamani an nemi a gina ka'aba abinda aka tara na gina ka'aba bai isa ba a gina ta gaba daya da an yi magana halaka za a nema kowa ya ka halak halakin da aka tara ba ta iya isa gina ka'aba asalin fandashin ibrahim salam asalin ginin ibrahim ya mata ba iya mata shi ne aka rage wani bangare yadda kudin da aka tara don su isa a gina sauran kenan wannan dan guntu asalin shi na ka'aba ne kuma kamar da bayani ya gabata nan sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani in ba dan ba sabon shawa ba su jima ba rabansu da shirka sababbin musulunta ne gudun ya mai da asalin ka'aba yadda ibrahim alaihi salam ya yi ta akan tushen ibrahim ya so kware ya yi haka ganin kada abin ya zamanto fitina ga ƙurishawa ganin wannan tsoron fitina gare su shi yasa ya bar ka'aba a wannan sauran yadda ya isko ta bai taba ta ba wanda kina abdullahi bin zubin zubair bayanin da ya gabata sati da ya gabata abdullahi bin zubair ya samu shugabanci na bangaren wata al'umma ta musulmi makka tana ciki zuwa suwa da sauran kasashe bangaren za mu ce khurasan zuwa bangaren su iran za mu ce a yau din bangare ne masu goyon bayan abdullahi bin zubair a zaman shi halifa zaman shi aminu mumini za mu ce to a wancan zamani abdullahi bin zubair ganin iya da labari da ya samu daga babar shi aisha radiyallahu anha dan ganin tana cikin ƴal'ul babar shi asma to wannan dalili da yasa manzana sallallahu alaihi wasallam bai taba ka'aba ba dalili na sababbin musulunta ne kuma da a wancan zamanin hatta da abin gidan to yanzu ganin abdullahi bin zubair ya ce ka'aba ta samu rushewa kashi na biyu irin fitina da tawakkan shekara ta saba'in da uku tsakanin su da yan magana sham an wa kware ka'aba rauni wanda ya nemi shawara yadda za a maida a gyara ka'aba wasu ba da shawara a bar ta yadda take daga cikin akwai abdullahi bin abbas ya mai shawara ka bar ta yadda take yadda ka ko ka bar shi ya ce to a ciki wannan abin ya lalace idan ɗakinmu ne ya lalace zan bar shi haka gyara rashid ya ce zai istikhara bayan istikhara ta kwanaki uku ya ɗauki alkawalin kurin ka'aba za a rushe ta a mata sabon gini tuwan bayani ya gabata aka marasa wa zai fara hawa ya turo birgi daga baya dai bayan tattaunawa da kai da kawo aka samu ɗaya cikin wanda suke wurin ya samu da ƙarfin zuciya shi fara hawa ya turo birgi aka ga shuru ba abin da ya zo tukan kuma saura suka hau aka yi da rushe ka'aba aka gina ta asalin fandason kin ibrahim a saskin tushen inda ibrahim ya gina ta aka masa gini gaba ɗaya kina aka rihi wancan ɓangaren wanda da aka farishi wannan shine aikin abdullahi bin zubairu ya yi kuma daga baya bayan da abin da ya wakana allah mai cikawa hajjar sun kashe shi kuma aka sake dai rushe wannan ka'aba aka wannan wuri da ya maida shi kamar da aka sake barin shi dai aka maida ta dai da muke ganin ta a yau kenan wannan wurin da asali ne wanda muke ta hijira sama'il wanda yau ana ganin shi dan kewaye ne da cikin azururu asalin wurin ka'aba ce ga dalilin da yasa aka barta da bayani ya gabata a baya to shi yasa ce kenan manzala sama ya bar shahwa rukuni na bangaren arewa duka biyun dan ba sa kan asalin ginin ibrahim salam shine karshen karatunmu na sati da ya gabata yau za mu tashi cewa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an aisha ta ummul mu'minin qalat ma ubali asallaitu fil hijr am fil am fil bayt ai wannan ruwaya ta urwa hisham bin urwa bin zubair yace aisha take bada labar ulmu ne tace ma ubali ban ka aka ba kamata duk daya asallatu fil hijr aw am fil bayt in salla a cikin hijr kina wannan dan zagayen na bangaren zamu ce azuru bangaren arewa na ka'aba tace ba ruwa na duk daya ko in yi sallah a wannan zagaye ko in yi a cikin bait ma cikin asalin ɗakin ka'aba nan za su tafi yana menene da ka yi sallah a wannan wurin duk ɗaya da ka yi a cikin ɗakin ka'aba magana kenan kenan fadalar daraja ɗaya ce da cikin ka'aba da wannan ɗan zagayen da aka bari a yau aka bar wani lokaci a shiga wani lokaci sahana to duk ɗaya ke da cikin ka'aba magana kenan da asalin ka'aba ce ga dalilin da ya wuce baya mun kanta dalilin da ya sa aka bar wannan wurin aka kenan shi ma kaman ka'ab ce magana kenan wannan ruwaya ta Aisha radiyallahu anha sai yace wa haddathakum da ruwaya ta inganta ka wannan magana wa haddathani an Malik annahu sami'a an sami'a ibn Shihab yaqul سمعت بعض علمائنا يقولون يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب, أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله مالك يتشو يجي إمام الزهري شنو ابن شهاب الزهري إمام الزهري ناجي ابن شهاب iya cewa don shi ibn shahab tabi'i ne almajirin sahabbai ne imam malik shi tabi'i tabi'i ne ga sahabbai ba mashi imam zuri malamin shi imam zuri ya ga sahabbai shi ne ya ce na ji wasu cikin malamanmu shi tabi'i ne so malamansu sahabai ne ya ce na ji wasu cikin malamanmu eh wasu cikin iya cewa cikin malamanmu iya cewa ai ma hujjirar hijiru ba a tsare ba wannan ɗan kewayen suka yi mutar shi sargina aka bar shi a wannan aka dama mai alama daga kewayen jikin ka'aba ba a tsare shi ba domin ai ka gaba a barin haka nan ke dalilin mai wannan ɗan hijabi ɗan kariya ɗan katanga da ake mai a kare shi me yasa aka ce ba a tsare wannan wuri ba fatsafin nasu min wara'i mutane suka ga tawafi daga bayan wannan kewayen me ka haka nan illa iradata an yastaujiban an yastaujiban nasu tawaf bilbat kulli domin in aka bar shi ba a tsare shi ba mutane suka tawafi a cikin jikin Ka'aba kenan sun bar wani farti wani bangaren ka'aba kenan dalilin da yasa kuka ana mai alama dan aka bar ba tsare shi ba mutane suka tsawafi wani bangaren kenan ba a kewaye ɗakin gaba ɗaya ba dan manuhar a kewaye ɗakin gaba ɗaya shi yasa kuka ana mai alama aka samu hijabi yanda baka shigowa kai tsaye cikin shi kenan can dama haka aka bar abun an san sauran ka'aba ne ba gina gaba ɗaya ba an ba bashi haka kuna haka ba hili kurin da aka bashi a hili ba tsare ba mutane suka tsawafi ta cikin shi shi kuma kamar cikin ka'aba ne kenan ka rage wani bangaren ka'aba shi ne abin da imam zuri ke cewa dalilin tsare da aka tsare hijir sama aka mai alama ta ganuwa ba mai gini ba amma na kare shi kin dalilin kare shi ga manhar iradat an yastawiba an-nasu tawaf dan mutane su cika tawafi bil bait kulli ake a kewaye Ka'aba gaba daya shi yasa kenan duk da ba gina shi ba amma tawafi dole kai ta bayan shi dan ba in ba ina ba tsare ba zai shiga cikin wani dan gaggawa mutum zai zai yanka ma gitta dan gaggawa sai wannan shine kenan dalilin wannan ruwa ta Imam Zuhri tana bada kenan ga dalilin kuma da ma abin da hili abin da ya gabata baya yanzu sai ar-ramal fi tawaf sassaka gudu gudu a cikin tawafi ya ya samu asali me hujja kan shi شيني دامج عن إمام مالك زي كده حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا abinda yake wannan ruwaya ta jabir bin abdullah ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ramala min al-hajar al-aswad hantan taha ila thalathata tawaf yace naga ke da irin shedin yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ramal yayi sassaka an batin fule dan gurgura ka dan daga dan gurguru ake ne ba shaka da gudu ba dan gudu gudu haka saka sai ta sassaka Hausa naga manzon sallallahu yana sassaka min al-hajar al-aswad daga daidai hajar al-aswad wurin da ke mun shan nono anan kan sukurwa ta wurin da ke hajar al-aswad daga nan naga ya fara sassaka hantan taha ilai da ya fara sai da ya zagayo wurin tun daga inda ya fara sai da ya zagayo daidai hajar al-aswad kin shi ta taha ilai ya haka salasat atwaf yadda ya sufu kenan awa kewa bakwai jago kenan a bakwai uku gudu-gudu ya yi shi ne imam malik kan wannan magana ya ce wa zalika al'amar wannan al'amari na gudu-gudu kuma ta sassaka a cikin tsawafi bakwai ukun a yi gudu-gudu wannan al'amari malika ce allazi lam yazal alai ahlul ilmi bi baladina har yau har suke no mutane malamai ma da ilimi ba su gushe ba kan yin hakan har a yanzu a garin mu mana Madina kuma da Madina haka suke kan wannan fatawa kan wannan aiki na tawafi ayi gudu-gudu su uku saura ayi tahiya ta yau da kullum wannan shine abin da ke wannan ruwaya kuma wannan ruwa ta inganta حتى إمام مسلم يا روت حديث سي وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف كما nan ya gaya maka ga abinda ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam yayi shi Jabir da idan shegani to zuku zaka maka aikin sahabbai bayan shi wannan fiqh Imam Malik ana kan irin abu za ka kawo hadisi murfi a kamun mawqufi ko ma maqtu da ya banta maka eh ga abinda manzan Allah ya zama kuma su kenan fa irka sahabbai akan haka su ma suka aikata har bayan shi dan ture wata shuba ka kawo ai da ai ko an wasa ko bai kaza sai ka magana kuma sahabbai bayan aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdullahi bin umar ga abin da yake yi a aikace kana yarmul yana sassaka kuma ce gudu-gudu min alhajar al'aswad idan alhajar al'aswad tun hajjar aswad yin fara har zuwa zagayen hajjar aswad kin yana haka talasita a tsawa kewaya uku wa yamshi arba'a ta tsawa kuma yana tahiya kewaya hudun tahiya yake ba gudu biyu wannan ruwaya ta ya inganta kan haka daga Abdullah bin Umar sai ya haddathani an Malik an Hisham bin Urwa anna abahu kana idza tafa bil bayt yas'a al ashwa al thalatha يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت يخفض صوته بذلك anan abin da ke bada labari urtu bin zubair shi shan ke bada labari baban shi kenan shi urwa bin zubair urtu bin zubair ga halish kana idza tafir bait in yi tawafi na ka'aba idan yana tawafi shi ma yas'al ashwaq thalatha yana wannan yana gudu gudu shi ne sa'a kamata yar mulun ne yana gudu gudu a kewaya uku har ma hudu ga irin addu'a da yake yi iya ce Allahumma ya Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wa anta tuhi ba'da ma amatta Allah kai ne mai rayawa bayan ka kashe ba akwai mai wanda shi ya ce yana wannan kalma ya kafi da sautahu bi zalik yana bai daga murya daga da mutane wannan addu'a iyayen ta ƙasa ƙasa Allahumma la ilaha illa anta wa anta tuhyi ba'da ma amat kuma sai kusan shi sun ji iya wannan addu'a ɗan wannan mas'alar da ya kawo kauni ɗauka addu'a ce dole ta ka'ida ta tawafi mai bayani ina ga cikin abin da ake haji shi a tawafi kamar da ga wasu nuri ana karanta manasikal hajji kun zai shigo ta ba kan shi wahala kurin maimakon ya koyi aikin haji kurin addu'o'i na ɗaukar harami addu'a kaza tawafin farko addu'a shi daban tawafi na biyu daban na uku daban har bakwai su ta ba mutane wahala abin da bai shi da asali mutum maimakon ya koyi aikin haji hawa ma yake kiyaye addu'o'i wanda ba su da tushe asali addu'a masharu'a ce an shar'anta addu'a a cikin halin tawafi addu'a da lafazinta ya zo a cikin ɗawafi addu'a guda ce wadda anasallar salama in iya ɗawafi in ya zagayo in ya zo wajen rukunin yamani kenan sukurwa hudu ta ka'aba sukurwa wadda ga ita ya rushe nono ta ƙarshe daga ita aka yi kwana za a wajen inda aka fara daga nan yake fara rabbana atina fi duniya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إيهي حي كيديدي إندي فارا nan ne kada ya samu lafazin addu'a wanda manzon sallallahu yana yin ta a wannan wuri amma sauran kewayenka a na ɗaya na biyu uku ko hudu biyar shidda bakwai addu'ar da ka so za ka yi ba ƙayyade ba sai addu'a kaza ko ka yi addu'a ka wa annabi salati ka yi tasbihi ka yi addu'in karkon Allah duk abin da ka so kana da dama ka yi amma idan ka yi kwana ta rukunin yamani da ka shafa wannan sai ka fara rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar karka yi haka je inda ka fara amma sauran za ka yi abin da ka iya kuma wannan tarafin atina dukkan kewaye in yi kwana haka yake haka nan wannan addu'ar urwa iya ta mai adda da ke kamar da maka adda don ka ɗauka nan adda ce ta tawafi magana kenan a addu'a masharu'a ce ba kayyade ba shi ga abin da yake kamar da adda da baka yi Allah na abu daban da kake sa wajen Allah addu'a ce cikin addu'a ba hana ba ta sabihi ta kabiri ta hamidi ko mi kowa ba muftu kowa abu dai amma wani kan kayyade maka ga addu'a ta farko ga ta biyu ga ta uku ga ta hudu lafafi kaza babu wannan ba shi ba abinda ka iya kowa abu ɗaya kuma cikin sauki eh ba wani matsala ka abu ko ka ba annabi salati mai gona ko ka tattata fi ko bukatun ka ka bukatun ka shi da mun samu lafazin da wannan tabi yayi urtul zubair sai wanda ruwa ta inganta zuwa gare hadisi makatsu kita dan shi tabi'i kuma hadisin ya inganta zuwa gare shi وعن وعن مالك تحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من, من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الشوط ثلاثة يتي يا عبد الله بن الزبير يا يا حرم تأمرة دك التنعيم تنعيم شنو ولي ما يكسى دوجان حرمي gabar harami shigo harami wajen harami gabar shi musulta yanzu musul aisha ne na suma ra'aitu ya sa haula da bai shawata salasa kuma shi ma na ga yana wannan gudu-gudu a kewaya uku ta kewayen ka'aba wannan abin da abdullahi bin zubairu yake yi a wannan wuri na gudu-gudu a kewaya ta farko guda uku وحدثني عن مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة زمنجي لابار عبد الله بن زبير شي غاين ديكي إن يهوتا umara daga tan'im ya dawo yana gudu-gudu kuma yanzu ga abdullahi bin umar shi kuma kana iza harbi maka in ya harami daga makka lam yatuf bil bayt bayan tawafi na ka'aba wala bayan safa wal marwa bayan tawafi tsakanin safa da marwa hatta yarji'a min mina sai ya dawo daga mina kuma وكان لا يرمون إذا طاف حول البيت إذا حرم مكة إن يرم ونن حرمي daga cikin Makka bai yin gudu-gudu me bambancin magana biyu shi Abdullah bin Zubair ganin duk wanda ya hutu doko ya shigo ya harami daga wajen harami ya shigo Makka ya shigo harami kenan akwai sassaka ba ban fassa ibn shi ibn umar ana magana in yayi niyyar aikin haji daga cikin maka irin da dai alhaji suke yi ko alhaji muka yi niyyar harami aikin haji za an haji aka wani kwanaki aka huta za ta za ta za ta za ta mina ana ta wasu kun niyyar kaje kama hanya kurin kuma kai kun niyyar kaje kun kama hanya kun ka huta sai zuwa mina kurin mina an je washe gari an kwana mina a ta arfa aka wuna arfa a dawo muzdalifa a kwana a zo mina a yi jiwa ko ta kuma zo tsaro ifada ta shi ne kenan bin umar in yi wannan duk da daga cikin makka ya nuniya to in yi dawo tawafin ifada makana kenan shi ta ya dawo daga mina kuma shi bai dawo daga mina bai gudu gudu na mai so ta kama imam malik kenan inda ake gudu gudu wanda ya zo daga wajen makka shi ne fikin imam malik kenan a cikin makan kai harami ba magana gudu-gudu ko da makamara kaɗe ko da haji kaɗe kai ina da cikin maka niyya gudu-gudu iyakan wa wanda ya huto da wanda ya shigo maka daga wajen harami nan an masala ce ta akwai wata fahimta ta daga wajen wasu an samu yana ga cikin sahabbai abdullabin abbas ne duk jamhurin sahabbai haka suke tawafi na ka'aba ko daga ina ka zo ko za ka yi shi za ka yi gudu-gudu inda daga waje ne amma ɗan a cikin gida ne ka yi niyyar maka maka gudu-gudu me hujja me ka dalilin haka mas'ala ce ta zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san yayi gudu-gudu kewaya uku kowa san ka ba mu gadama kuma yayi tahiyya a sauran shi fa'inda abdullahi bin abbas wanda shi ya saba yaji a sabai gaba ɗaya kaf aka saki shi bin abbas ya inkarin haka ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ai dalilin dan shi iya magana ma iya inkari na ya za a yi ma me kace ya za a yi tawafi ya za a yi gudu gudu saboda wannan ce wani mai tambaya ce saboda sunna ma ce ya yi sunna kuma sai kuskure dai dai kuskure ne annabi yayi amma cewa sunna ce ba haka ba shi bin abbas amma sahabbai jamhurin su sun saba mishi dan shi da mace da mai yaro na kansu iya karimi aka abin wannan wanda aka abin da su kuma sun tabbatar da haka sun dukkan sabbai haka haka suke me asalin al'amarin kan lokacin da manzala aka mai magana zawwa umara taramuwa ko ai tana abin da abin taso manzala da suka zo ya ce don ƙuraysha suna gihi suna kallon su aka san aka sa hudaybiya a sirkiya na manzala manzala ya aiki umara ko suka ce ya je koma ya je faɗi ya dawo ya sake umara ko to wannan dawar da ya ce ƙurashawa suna gihi suna kallonsu ya ce don kansu kama a gaji muke su samu mana zamba ko su ga kamar da ci don a gwada musu ba dama ya ce shi za a nake ta ya buɗe nan a buɗe ka faɗa ta gana a ciki shi a tsirin buɗe nan a yi a tawafin farko ai ba an dawo daga daga daga arafa a kullu zai nan ba buɗe ba saboda nan jahilci ne a tsawafin farko ne in ka zo makka umara kake buɗe ka haɗa kanan to asalin abin ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan buɗe nan a yi gudu gudu ƙwarar ya sama ke suna kallon su don su gaba dama a ƙoshe suke kuma da ƙarfin su ba su gaji ba asalin abin haka ta su to wannan abin to sai suka ɗauka tun da wani abin zai huce ba ƙwarar sha yanzu mista za a yi shi ce bai zaɓi lafi da abbas amma da bai suka annabi haka sun kuma annabi ba wani ba haka suke yi bayan ai daga baya ya zo aikin haiji bayan waccan kin gudugudun aka yi a yata ce a yanzu haji wannan umarta kai a yanzu haji an yi gudugudun kenan da wannan da bai ba a tabi da yi haka a takaice wannan sunna ce asalin al'amarin haka ya taso an bude kafada an yi gudugudu a tayyar warko don annabi ya bayanta don su gabaci don su gabaci daga da ƙarhinmu kuma babban babu da yunwa shi ka bude da aka bude na kawuwa amma ya zama sunna asalin shari'an ta abin kenan ya zama sunna kenan haka aka cigaba da yi bayan shi haka shi da yayi a hajjin shi dai kuma sauran sahabbai eh to wannan shi ake ta kenan a yanzu mutum kaga mutum in ba umara ka zo makka ba ya saba ma sunna a ganka kai harami ka bude bangaren ka hada ka abude ba yi ko ka dawo daga mina an ga mutum an da an ga mutum an san akwai matsala na ta ne mantuwa ta sa ni na mun mutu daga wani tsafi fata sai ne irin wannan abin na kila ina tsafi wani bige na ka faɗa zai bige na wani yin tana da yin cikin rikin cikin zai bige na maka haɗa kurin na sa abin da ke ni kenan kamar ya tana mun ne zai bugo na ka faɗa bugo na ka faɗa zai bige ni kurin ina tana kenan na buɗe ni ne a takaice ba a buɗewa ana buɗewa ne lokacin da ku zo makka farkon zaku kun shigo makka da niyyar umara a nan ake buɗe kafaɗa a nan kuma sai ya ƙare amma gudu-gudu ne ake yi su uku amma tsawafi na ɗaki misali na ake na nafila da ake na nafila na tsawafi a akwai tsafin nafila da ake ko wanda kana maka maka ta yi ka je tsafi ko ka zo ka nafila ka haka maka zana cikin ka'aba sai ka zo ka tsafin gaba ka zamana shi ne kamar nafila ce to a shi ba a wannan ko ka tsawafi da ake an dawo daga mina shi ma ba a gudu gudu ba a gudu gudu ba a bude kahwada a ɓangaren hagu duk wannan ana gudu gudu a bude kahwada a tawafin harko zauwa shigowa ka'ab da an zo umara wannan shine abin da ya kamata kenan mu rike na ɓangaren illa tawafi in wannan nafila ana ce a cikin aikin hajji wanda yake garin maka tawafi iya cikin ana iya nafilon tawafi a yi kewaya bakwai kai nafila wannan akwai shi duk da a yanzu wanda abin kanar da rurar zamani mutane sun yawa wani a wannan hudu ne ba gun wannan buɗe ya duka ce gudu gudu ne ya uku ta warko amma buɗe ya duka ike ya ƙare ha ɓangaren hagu ake ake rihewa a buɗe dama ɓangaren hagu ake rihewa a buɗe ɓangaren dama na ke ɗaura shi ya buɗe nan ba akwai masu kanin cewa kamar wannan ki ana buɗe ya ne a kewaye uku a kudin kai ka ƙari gudu gudu ne ake yi kewaye uku amma buɗe ne haka ƙari haka ƙari haka suka yi kenan muna magana nafila ta tawafi nafila ne kai yi amma sai yanzu ganin tunkoso da sauka mutane ba a san yawan tawafi iya kawo cikas da matsala a aikin hajji gaskiya sai kullum wurin ana tunkoso ana kokowa lai ka bar ma wani zo zo zo zuma al'adun wani ya mace ɗaya na mace dubu su uku wani mace ya bakwai bakwai sau bakwai kur bai da bai da ka bara mutane sauki an wanka cikin sauki amma yanzu na tsarin suka yi ba sun tsara ba ana kontrolan wanda suka yi musu komawa to sai yanzu dai nan hadisi abdullahi bin umar karshe ya karantar da mu cewa tawafi an an dawo daga arfa ko daga mina a nan ba a gudu gudu kurin magana kuma ba a buɗe ka faɗa sai al'istisalam fi tawaf maganar shawa ko sumbanta hajjar al'aswal ka shawa da hannunka ka shafa mai hujja kan shi zai nuwa ta gaba da mara ta inganta zuwa ga abdullahi bin umar sai yin hadisi حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استسلم الركن الأسود قبل أن يخرج wannan ruwaya duk da nan malik ya kawo ta hadisin iya da inkita amma hadisin iya da hanya daban hadisin ya zo mosul a wani wuri kuma ya tabbata ta imam muslim ya kawo ruwaya magriba imam akwai malik ta yi kawai annabi balagawu kaga su malik ba sahibi bane ba ba tabi bane amma ce kawai labari ya zo a kada malaman hadisi sai akwai inkita akwai wanda aka cire su wane ne ya samu matsala to amma dai tabbas amma duk yin magana hadisin hatta muslim ya kawo shi amma ta hanya daban ba wannan ba amma kenan da kun ya inganta ala kulli hal abin da yake labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qada tawafu bil bait in ya kare tawafin shi na Ka'aba guda bakwai kenan war raka'ar raka'atayn yayi wannan raka'a biyu da ake ta bayan tawafi wa arada an yakhruj ila safa wal marwa sai yake son zai kama hanyar safa da marwa kahin ya fara safa da marwa iya komawa hajar aswad istaslama rukun aswad ya sake shahish kahin ya wuce fara tawafi nan menene hajar aswad shine farkon fara tawafi dan ake farawa an an kare kewaya bakwai ta tawa an yi sallah raka'a biyu kayan ka safar harwa ana so ka sake komawa hajar aswad ka sake sambanta zaka shafa shi in ya baiwa kai kabara kullu Allahu akbar amma da ya ka sake yin kabbara ka sake komawa kai kabbara kamar zaka fara tsawafi to in zaka sa ayi sai ka koma wurin Hajjal Aswad ka sake kabbara kuma yake nisa safar Marwa magana kenan manzon sallallahu alaihi wasallam haka yake ka yin kama hanya zuwa safar Marwa sai ya sake shawa ta Hajjal Aswad kuma na hadisi muslim ka shi ya tabbata sai yace wa haddathani an Malik an Hisham bin Urwa an Abi أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا يا أبا محمد في السلام ركن فقال عبد الرحمن استسلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفت أنا أبن دي يكي رواية أرث بن زبير كي شوى manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullah bin Auf kai fa sanata ya ba Muhammad ya kake yi islamu ko wajen sabban da rukuni ya kake yi sai Abdullah bin Auf ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam istalamtu wa tarakatu na shawa kuma wani lokaci na bari kin yakan shawa yakan bari nace ba nan magana in ya ga da dama ya shawa in ga ba dama ya huce yace asabata kai daidai to amma ita ruwayar tana da rauni ba ta da inganci amma al'amarin haka yake aikaci don cewa akwai sahabbai sun yi wannan magana ta baɗin su umar magana haɗarin matsawa mutane a cikin wajen wannan sabbanta in zai kai ga cutar da mutane bai dacewa bai dacewa da yawon balai abu nake a yanzu ka ji ƙato ya ihu ihu ya yi Allah me shi ma har ta da shi da ƙarfi sai gwada ƙarfi shi shi ba ya ji to aka aka wasu kai ƙarfi sai ga ya ya kasa amma wurin wurin aje wurin aje kokori ma zai zama a kamar abin wani al'ada na da wani lokaci wani ya ce ya koshi wani ƙatu ne shi caki shi ya ji wani caki ya sha nuno na sha nuno ko bai sha nuno caki ya sha nuno wannan kurin ƙatu ne ya ji ƙarfi to shi ko abu ne abu da yawa duk ƙaryanka abu ba kai ba mu daɗe bane ba ranar da ya je kutsa ce gashi gashi ko yaji ko ya kashe a wajen ko a tattalin ko shi kurin ya sha wuya kuma ya jina Allah kuna kai dauko su mutu wallahi sun mutu Allah hira yau mutum har mutum masa abin kotan sai wani abin huka to an made ka huta ma ta zama aiki ko ina gaba da baya babu nan washi Allah sai ya mutu ya mutu a wurin mutu Allah hira mutu ya mutu yau yake jima ka yanka wuto aiki ne wuta ma kike ka ce to wuta da maka wuta kowa da kai ce ke kowa a gama a cikin din waki ba a kula kai dan kai jima cikin dole kenan ba kwanan da kai ka mutu da mutuwa ake hatta hatta cikin rauda don na mutuwa ake suka ma rauda mutu ko shi ya shiga rauda ko ya shiga rauda ko wace da ka shiga babu mun ga cikin haji da kai sallah a rauda da kai a wajen rauda inda a cikin mazan madina ne duk ladan ɗaya ne ita ma rauda haka take tunkoso kanta ka ta koyi akwai da kowa san inda garin jama'a ta mutu a wurin alwata tana jira ta riga ta shiga ko ta kawo ga wata ko ta biyo su ita ta riga ta shiga ta shiga to shiga ake sai a cunkusa ba ga ruwa baya ba wani mai hankalin kashi ce hudo ka kuma ta kai ce kowa a tsaye ke kuma a tsaye a tsaye ne wurin ba damai ka zamana ma ko don gaga jigo gana gaba da baya an batse ka Allah an sha mutuwa mutuwa lahira kada jahilci ne wace ya kashi kalabar bala hatta wajen wajen shawar nuna wace kwan Allah ba kanka wuce maza Allah kake wuce da ba dama ina ta wani malami a cikin malaman harami masu wasu darsi a cikin harami kukan kujera ina ji wani zomin tambaya wai shi hajji a wani dutsen aka shawa ya yake ka san cewar dutsen ido na ce ba taɓa shi ba ta bi taɓa ganin shi ba taɓa zuwa ba shawala sha bin taɓa zuwa ba na gan shi ya yake kuma malami ne harami sha ban sha bai taɓa shiga ba ga dutsen hajji a sawar da yake tunan da gudun za a ka wuce gudun a za ka baka kwada baka yawa sha lau taɓa ganin shi ba balle ma taɓa gudun taɓa ganin shi ma ce kai ta zuwa bajen kokowa haishe kai kai daga ciki kenan ba dora maka ba inda dama ka sambanta ba lahi bane ba akwai fadala in babu dama kurin Allah aka ruhun ka wuce annabi haka yasa san dama lokaci yasa san dai sambance ka to shi dai kenan anan wannan magana amma ruwaya da makaranta ta karshe tana da rauni wa haddathani an malik an hisham bin urwa أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستسلم الأركان كلها وكان لا يدعو اليمانية إلا أن يغلب عليه وأنا أروى بابا هشام ينديكي كان إذا طاف بالبيت إن يزور طواف الكعبة يستسلم الأركان كلها yana sumbanta dukkan ko ta hudu gaba daya wakan la ya da'ul yamaniya illa an yuqadu alai amma inda ya bada muhimmanci ba hadar aswad rukunin yamani wanda ga shi sai hadar aswad wannan in ba arin jaye shi ba din zai ya taba shi amma shi mutum kullum mu san aikin sa aikin manzo Allah manzo Allah yace hadisi marfu'i ko sahabi mawqufi ko maqtu tabi'i yace yace maqtu makato abinda tabi yahudi ko da inganta a shar'ance a usul fiqi na abu malamai ba hujja da hadisi makato eh a ce tafsiri bayanin wanda ke zama da su me ma'ana kaza amma a hujja da aikin tabi'i ba a yi ba kawo mun hujja da tabi'i ya kaza ya kaza ka ce wannan zai zama addini ba a yi sai inda wani madogara zuwa ga babban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi ko da yayi amma baka yi madogara kan shi san me da zai ba kuma kai baka ce ba hujja ai tabi kaza ya aiki kaza ne ba da kawo hujja eh an diba an akwai sanar abu to wannan kaga zai haka amma eh babu ruwa na sallallahu alaihi wasallam bai taba mutum ka taba manzo Allah bai taba bacin wannan kurbiyar da yake taba ko kullum mani ko Allah sadako shikin shi yasa akwai ruwaya mun kanta ta nan nan mana wannan ka ta Imam Zarqani kisar Abdullah bin Abbas da Muawiya Muawiya shugaba ne amil mumini ne amil mumini ne ma'auya bayan usman shi ne amil mumini kuma tsayin ma'auya sun ma'auya sun sabai amma ga ma'auya ya zo tawafi wannan rukunin yadda wannan urwa ya yi sai ma'auya ya rinka shahawar rukunin gaba da wancan na wancan na bangaren na shimalikin ya yake shahawa su yanzu sun mai shahawa abdullahi bin abbas ya ce kuma auya wannan wa meye kuma wannan ya ce to me da na taba me da na taba me ce zaka me matsalar da na shaida ka wulu me matsalar da ta zaka maga da adam ne sabi zai iya kuskure ma'auya ya ce abin da basu me da na taba me cutar wani me abin tu me da na taba saboda hudun me matsalar ya ce a sunna manzo Allah shine abin koyon sunna shiru ita kai gaskiya yau kai kuma ya kuma yi ragana ibi sai haka ne ba ya haka ba ji ba ka ko abin da aka ta to me lahi da mu yi wace ba yi a ba ta ba yi ba a yi kai kullum wani bida wuce su to annabi a ce san ba maulidi a ce ba a yi ina kullum abin da suke ma mutane su gane ba kullum kana magana dan bid'a ya ce ma kaza wai to annabi ya ce ya ce annabi ce kai amma ce ai ba a'a wannan shine matsalar taka shi addini ne a kashin ruwaya guda kullum ya da dalala da abin da ka maka eh annabi annabi bai ce kai ba yayi ya ce ai waje bi kai yanda yi shikenan kawai da an zaba da shi ma ka ce to to me matsalar ba matsala bace ba sunna ya kai shi aka ce akwai suna tarkiya suna ba na yi aiki ba akwai abin da bari shi ba suna ne akwai nan bari ne bai aka ba amma suna ce ba na aiki ba da kai ba wannan barin da kai zuka bana an ce wannan rukunin na karshe barin taba shi shine sunna ba taba shi ba taba shi shi zaba sunna dan ba taba shi ba ka ji shi kin sunna akwai ce bari ma wannan bangaren sunna ne kaga ma aure ne amma sai mai mai kare yaro ne kuma yaro ya tsaya eh manzo ce shi ne kanon da kanon sultan hasana shi ne ce yaro kan gaskiya sabata ta gane ne kuma ba shi goyon baya abin da yau da haka ne ka kenan to idan ka nuna urwa ta ne to wannan sahabi ne ma yi aka yi ce a'a sahabi ne yi abin amma yaro ya san saban suna na karke ba kun bi kyale zai yi sahabi ne babban ne baban shi ne ya ce kyale shi ya ce a'a duk da ce ba na shi ba mai laifi ita ba da ce ba sunna ita kamata abin ta haka na yaro a kenan addini abu ne mai sauƙin gaske kuran ka baka huta kura kuma ba wani don babban da ya yi a ce a ai ba ake ma ba ba sunna ake wa abin in ya zo ake wa ba magana ba ce ta girma ko manya ne sun ce kaza to wannan kaga sanan hadisin ya inganta makato ne amma ya inganta sai taqabilu rukun al-aswad fi salam الاستسلام الاستلام معنى استلام كما شاء ما wajen ko ka sambanta ko ka abu mai nan magana take a kan shi kadai kasan kana iya zauwa ka taba ka sumbanta kana iya sumbanta da bakinka duwanda ka samu inda dama ka sumbanta da baki shi ne a asalin abu ka yi ambulasan shi ka an sumbance shi an baiwa ya kasa hannu ka yi haka an baiwa ko sanda kan annabi ya sa sanda ya sha ya sumbanta amma idan baiwa ya ka Allah ka kai ka ishara ko Allah ko shi ke da kanci an kai ishara ba sumbanta haka duk wanda ya samu dama shi za ka yi a zaka ce kasa baki ayin gama iyawa haƙoran kama sun mutu amma da za ka koma su zaka koma su kursu su shifar حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف abin da yake wannan ruwaya urwa yake ba labarin umar bin khattab ya yi wannan magana yana tawafi bilbet ya yi iya tawafi da ya zo bilbet da rukun aswad ya zo wajen rukun hajjar aswad a nan ga wata kalma da umar wajen sumbantar hajjar aswad ya ce inna ma an ta hajjar umar ke mana magana da dutse mai iya magana da mutane suke tare da shi nan menene mutane kasu ga wai wani da ake sumbanta wani abu ne dutse gare shi kusa mai da abin a dutsen wani abu ne dutse daban gare shi kamar shi ake bauta mata shi yasa ake wani magana karantarwa ce yace inna ma anta hajar kai dutsi ne walaula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak maqbaltuk kai dutsi ne in ba dan na ga ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka da bin sumbance ka ba su makabbalo kuma sumbance shi nan iya kore wani tasiri na dutsen da shi umar ma da ya shi mazama gaban hasu hasu mana gaba daya da gare da suna sun suna ci annabi yayi ade amma idan gama ba wata fa'ida ma mai fa'ida zai dutse ba dutse ba to amma tun da suna ci an yi kurin kai shine sun maqabbalahu daga baya umar ya sumbanci wani bayan wannan magana a tunan karantarwa ce ga mutane su san da kasabai da abin dutse yake da wani abu ko zai maka wani abu an ka zambanta a sunna ce ba ruwanka sai an ga me dalili kaza kaza kaza gare shi قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يتوب بالبيت يده عن الركن اليماني أن يدعى على فيه مالك يتي ناجي daga cikin malamai da malamansu suna so kiran mustahabbi ne إذا رفع الذي يتوب بالبيت يده عن الركن اليماني أن يدعى على فيه إن يا روزة طوافي in ya ɗora hannun shi akan rukunin limani ya ɗora wannan hannun akan baki amma wannan magana da yawa suna inkarinta ganin babu ta suna tabbatatta kan magana wasu na ana iya yi amma rukunin da ma'anar sarari zama fitar rukunin limani magana yana shaho shi amma idan aka yi cunkoso bai shawa bai ishara ko ishara bai kun wuce yake inda ya tabbata sumbanta ko da sa bakinka ko hannu ka sha ko sanda ka sumbanta hadal asali mana wasu malumai sun ga ana yi Allah amma gaskiya babu sunna tabbatatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta kawo hakacin gaskiya sai eh me ne raka'atat tawaf raka'atar tawaf raka'a biyu da ake yi an an kare tawafi na ka'aba haddathani yahya an malik an sham bin urwa an abi annahu kana la yajma'u bayna subu'aini la yusalli bainahuma walakinahu kana yusalli ba'da kulli subu'in raka'atayn فربما صلى عند المقام أو عند غيره bayanin warko hadisin matsattu na cewa urut bin zubair kan la yajma'u bayna sub'aini la yusalli bainahuma bai gama nan kaman bakwai bi da ake yi ma ai tawafi kai bakwai ce ai kakan yi bakwai kuma a sake wata bakwan ko to in zai bakwai biyu bai hada su tare ya raka biyu a lakinau yusalli ba'da kulli subu'in rak'atayn bayan bakwai sai raka'a biyu ta kwanye saura magana kenan ba a gamawa da yawa a yi ta raka'a biyu akai kowace bakwai da raka'a ta biyu magana ke yace fa rubama salla inda al-maqam aw inda ghairi wani lokaci yakan yi sallar shi a wajen maqam Ibrahim wani lokaci bai kai a wani ba nan ba da ai wannan ta kasance mun magana bare musalla wani abu ne wanda inda dama ne wasu a yanzu iya da wahala ka iya hana kama ta kai a matsayin wani mutum dubu nawa kowa ce ana kan iya da wahala shi da inda dama ka yi ba dama da inda kai a cikin kaba raka abi ta yi kowar magana kenan wasu ilimanukun an tawaf in kana a haffa ala rajul an yi tatawa bi fa yuqrinu bayna usbu'aini aw akthar ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الصبوع قال لا ينبغي ذلك nan an wa imam malik tambaya cewa yin tawafi in kana akhaffa ala rajul in ya hima sauki an tawafa fa yuqrun bayna subu'ain misali kai misali sai ka misali su uku baka baka su uku in baka baka su biyu ko sama da haka in na ƙare tun da na san ko da ai baya bayani ya gabata bai gama bakwai biyu ya raka abi kowace iya mata raka ta biyu to tambaya da aka yi imam malik rahim wallah anan an mai tambaya shin mutum in zai mai sauki yana iya bakwai bakwai kin yayi bakwai bakwai bakwai so biyu so uku kuma ya zo tun da kowace bakwai raka abi ji misali raka shida ce ko sai na bakwai bakwai so uku raka da ba shida ba in zo in yi raka a shidda a jere tun da bibi ta ko ta gaita haka ana iya haka malaka ce la yan bage zalika bai kamata ba bai kamata ba ka raba ko ka gama na filolin gaba daya bayan ka yake wayanka da yawa yace wa inna masunnatu an yutbi'a kullu sub'in rak'atayn abin da yake sunna ko ta waya bakwai ka biyo bayanta da raka'a ka biyu ta tawafi magana kenan ta babin da mana raka ta tawafi raka'a biyu ta tawafi wannan sauka sa bai ce bai ce ba raka'a ta ne raka'a ta ta wannan abin na nawo in za a yi idafakin musanna ana goge wannan nunukin sai bai ce sai mu gama sai raka ta nan fajar ba ta raka ta nan fajar daga su ba su jin ga yan larabci su ce maka ga san akwai matsala daga an ce ba ta ya ce raka ta fajar ba ta raka ta fajar ba yi kaida dan dole nunukin ka sai ka ture shi idan ta raka ta fajar ko raka ta fajar ko raka ta na saba ce idan da yake don kaka ce ba ga nunukin ba iya ne raka abin da tawafi yanzu kai imam malik ya ga maka ba a gama tawafi da yawa a yi misali bakwai bakwai so biyu ko so uku a ce a yi nafilolin daga ba a jera su abin da yake suna ce imam malik kowace bakwai a mata raka a ta biyu ƙana malik firrajul ya dukulu fi tawaf fa ya suhu hatta ya tufa samaniya a wata sa'atan a tawaf قال يقطع إذا علم أنه قرزان ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان ذلك ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لا أبدا إمام مالك يتشوى كم الرجل يدخل في الطواف متن زي شغو طوافي هذا فيسو سي منتوى ميمكم بقي سي يسألك يقارى حتى يطوف ثمانية أو تسعة هي تقص كوترة maimakon ka yi bakwai sai da ka takwas ko tara ka tana a yini shi takwas ce ba da nai ko tara ce dai to abin da yake kanka malaka ce ya kata daga dino shi da ka tana ka kara a takwas kake tara kake ko maganin ka tana ka yi shi na kara da yawa kai tsaye ka yanki sun mai salli raka'atain sai ka kawo sallah raka'a biyu yanzu kenan kariye kuma shi ba mai ba da ko kabili babu kawal babu a da shi kullum shi kenan kuskure ne aka yi kuran sai malik ke cewa wala ya atadu billazi kana zad wala yanbaghi lahu an yabni ala tis'a hatta yusalli sub'ana jami'an yace kaka ce a tunda bakwai ne ni zai ne tarantana to zukuran sallar ka abin to ayi zina biyu an karo bak biyar magana da ke maka nan ba ka ce ba wannan biyun da ka ƙara ka zo daga baya ka ce ka yi ƙari a kansu ka yi zaman cikin wannan biyun da ka ƙara ɗan kawo tsawafi zubiyar yan gama na bakwai ita ba ka haka kai haka eh ko da ka ƙara wani ƙarin wani ƙarin bai cikin lissafi kuran wala ya tarbi lazi zakar zada baka lissafi wani ƙarin da kai bai cikin lissafi wala yan bagi lawa an yi bani alitasa ba ka ce ba a tun na tara yanzu an gina in ƙara tun da na tara biyu na ƙara kenan ko ƙara ba haka ka ce ta sali su wa'ai kai kewaya bakwai bi kenan jami'an tare ita li anna sunnata fi tawaf an yutubi a kullu sub'i rak'atayn malaka ce abinda yake sunna ana so dukkan tawafi bakwai a biyo baya da raka'a biyu shine sunna qala malik wa man shakka fi tawafihi ba'da ma yarka'a rak'atay tawaf فليعد فلتمم طوافه على اليقين ثم ليعيد الركعتين لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد كمال السبع دينه وانا في إمام مالك إمام مالك يجي ومن شك في طواف وند إيه تكين طوافي هي سام شك إذا سام شك بعد ما ركع ركعتين نازل نطوف بكرة يا زوجة ركع أبيو ita ka ashe ni shida ce ba ne ashe tsafin shida ne ko biyar ne nai bayan ya kada kashi biyu yato irin wannan shakka fali'ud sai ka ta tashi sai ka bar wannan raka'a biyu sai ka koma furtan mimin tsawafa ka cika sauran da ya rage maka alal yaqini ka sami yaqini yanzu dai na cika na raka'a biyu ne na tada an yaba bi annan daga alama kun biyar ce sai abherin jaye ne za mu shakka kurin biyar ce ne ko shidda sai in tashi in ci ko sauran in na ci ko sauran in ya so sai ya ce su muli'id raka'atayin sai ya kawo raka'a biyu daga baya baka ce sannan na raka'a biyu ko shi kenan ko a don haka sake ta ce li annahu la salatu tawaf illa ba'da kulli sabaso la salatu lil tawafin illa ba'da kaman usbu'in domin ba a sallah ga tawafi a biyar ko shidda sai an cika bakwai ne ake sallah ke sallar da kai ta batta kan tsari batta kan sunna dan kai sallar ka raka ka biyu a raka a tafi na biyan ne ke shi zai ce idan ka samu shakka ka ciko sai bayan an ka ciko sauran sai ka sake sallah raka'a biyu dan sallah raka'a biyu ta farko da kai ba ta cikin lissafi wannan kenan sai kuma wata fi'in yace imam malik ya cewa wa man asabahu shay'un yanqudu du'ahu wanda iya cikin tawafi sai wani abu ya gitto wanda yake warware alwalle shi hudu fil bait kuma iya cikin tawafi na Ka'aba aw yas'a baina Safa wal Marwa aw baina zalik iya sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ko tsakanin Safa da Marwa da tawafin shi ya alwalle tawarware to fa innan wannan bawan Allah man asabahu zalik wanda wannan warware Allah ta sama a bayan tawafi ko cikin sa'ayi وقد طاف بعد طواف كل او كله ka tafi raka ka tafi biyu ko uku ko duk ka kare amma wala mai raka raka ta tawaf ka ka tawaf ke waya bakwai amma baka sallar raka abi ba sai ta warware to fa innahu yatawadda wa yasta'nif at-tawaf war rak'atayn ya an koma ruwa kenan ba ba kenan ba abina yake shi eh ka koma sabo ko ka kare bakwai kamar ka sallar ne ka ta tayya yake tusa akwai sallah an ce a gida da a gida kaga ta kowa sabuwa shi wa kenan anan baka da kaje kenan ko da kaga tawafin kewaya bakwai kayan sallah raka'a biyu da warware to an kowa ruwa ai Allah sabuwa a saka sabon tawafi baka da kenan eh yace fadu ya tawaddau wa yasta'nif ya arwalla sabuwa ya sake sabon aiki kina yasa wasa tawaf wa rak'atayn ka sake tawafi kuma raka'a biyu ko kaita wannan tawafi kenan ita wa amma sa'ayu bayna safa wal marwa fa innahu la yaqta'u dhalika alayhi ma sabu min takaddu du shi sa'ayi ko kana ciki ko tsakiya sai tarore shi bai da cikin sharadin shi arwalla ka kana sa'ayi dan tawarware bai bata maka sa'ayinka eh shine yace la yaqta'u dhalika ma alayhi ma sabu min takaddu wudu'i da tawarware bai bata maka baya ولا يدخل السعي الا بوضوء اما با هراوان هي طوافي هي دار والله اما ان تورو ne bai bata masa ayinka ina ga na kamata masa kenan shi tawafi ne in tawarware ko an kare raka'a tawafin bakwai ba a yi sallah ba tawarware an koma baya ko kai bi ko ku ta koma baya in dai ba sallah ka biya kare ba kurin kana baya amma shi sa'ayi ba harawa he da arwalla amma idan tawarware bai bata masa ayinka Allah kai mu darasin mota na bayan idi bayan sallah ta idin azumi insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته